الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من دوني آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا آه، جاء آية متبايا أتكين كراتمو من يمغنى تيوى شوانا القرآن daga Allah tabaraka wa ta'ala yake wadda shi wannan ubangiji shine ya saukar da wannan alkur'ani akan babansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma wannan ubangijin shine mamallakin sammai da ƙasai kuma ba bai rigida ba ba shi da abokin tarayya a cikin mulkinsa kuma shi wannan ubangiji shi ya halicci komai kuma shi ya gwargwaje kowane abu a cikin halittar Allah ya daidaita shi ya yi shi bisa tsari to wannan ubangiji shi ne wanda kafirai ba su bi shi suka bauta masa ba sai suka riki koma bayansa shi ne Allah tabaraka ta'ala yake faɗi a nan yake cewa wattakhazu alihatan min dunihi kenan ma'ana su waɗannan kafirai sun riki alihatan abun bauta hiyar asna su ne ainihin gumaka min dunihi kuma bayan Allah tabaraka ta'ala mana Allah ne cancanta su rike ba ainihin gumaka ba saboda shi ne mamallakin sammai da ƙasai ya yi su ya yi komai shi ya cancanta a bauta masa amma kafirai sai suka rike gumaka suka zamto abin bautansu Allah ya ce la ya hulmuna shay'an cewa kuma alhali waɗannan gumakan nan ba ba sa halittan komai ba sa iya halittan komai ba kamar Allah wadda yake mahalicci wadda waka daga kulle shay'in fa qaddarahu taqdira ba su waɗannan gumakan la yakhluquna shay'an wa hum yuqlaquna fil hasil ma su waɗannan gumaka din ai su halittar su ma aka yi masu bauta musu su suka halicce su wadda saboda wautan masu bautan suka zanto su ne mahalitta allolinsu su suke yin gumakan su sassaka su kuma su bauta musu akan cewa su ne abin bauta Allah ce wa hum yuqlaquna su ma waɗannan gumakan su kansu ainihin halittar su aka yi ba su halicci kowane abu ba su mahalittansu wadda suka halitta wadda suke bauta musu din su suka halicce su suka suranta su wala yamlikuna li anfusihim darran sannan waɗannan gumaka din ba sa iya mallakar wa kawunan su wani abu idan na cutarwa ne su tunkuɗe shi kare cuce su misali ko da wuta ce ta yi kan gumaka din sai dai ta cinye gumakan ko ruwa ne ya halaka gumakan ya tafi da su ba za su yi komai ba to to amma kuma abun mamaki waɗannan gumakan wai su ne abun bauta Allah ya ce wala yamliku li anfusihim darran wala naf'an kuma ba za su iya jawo wa kansu wani amfani ba su waɗannan gumaka din wala yamliku na mautan ba sa iya mallakan mutuwa su iya halaka wani su matar da wani kamar Allah tabaraka ta'ala wallazi khalaqakum warzaqakum shi ubangiji shine ya halice ku ya azurta ku kuma shine sun mayumitu sun mayuye ku shi Allah ma'ana shi yake matar da halitta shi yake raya ta shi Allah guda daya amma su waɗannan gumaka din ba su da wani abu da za su iya yi ko ba sa buƙatar ganin mutum ko adalin da suka masa yayi su kashe shi ba za su iya ba wala yamlikuna mautan wala hayatan sannan kun ba su da wani mallaka na rayuwa wadda za su iya ba wani rayuwa ga ainihin halittar Allah ba su da shi wala nushuran sannan kuma ba su da wani abu na tashi na tada ainihin matattu bayan sun mutu ko sun raya su sun matar da su su tashe su ba su da wannan amma Allah mahalicci yana matarwa yana rayarwa kuma shi ne zai tashi halitta a ranar tashin alkiyama a sai shi ya cancanta a bauta masa ba ainihin gumaka ba
فقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتريه وآدم
قال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتريه وعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا الله تبارك وتعالى يتجب بدا بياني أكم ولنن كافرين yace wa qala allazina kafaru su waɗannan wanda suka kafirce sun ce in hadha illa ifkun ayu ma'ana ma hada alquran ko mal qur'anu illa ifkum wai shi wannan littafi na alqur'ani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi din nan ba wani abu bane illa ifkum wato ƙarya ne iftarahu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirkira yace ainihin daga Allah ne suna cewa alqur'ani ma'ana ƙarya ne ba gaskiya ba ne to suna bayyana wannan suna cewa wa anahu alaihi qaumun akharun ai ba wani abu bane wa'ansu mutane ne daban wadda ba mutanen makka ba su suka zo suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen wallafa wannan littafi to idan ka duba a cikin alqur'ani sun faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa sun ce ya kirkira alqur'ani alqur'ani kuma ba gaskiya bane ba zance ne na gaskiya ba wayansu ne suka taimake shi wajen rubuta wannan littafi to Allah tabaraka ta'ala sai ce faqad ja'u zulman wa zura haqiqa waɗannan kafirai da suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi manyan abubuwa na laifin guda biyu hakika sun zo da zulman da zura zulman sun yi zalunci sun zalunci annabi sallallahu alaihi wasallama tunda wannan alqur'ani daga Allah yake kamar yadda ya faɗa mana daga farko sannan kuma sun kirkiri ƙarya akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen waɗansu ya kwaikwayi wannan alƙur'ani saboda shi alƙur'ani littafi ne wanda yake ba da labarin duniya da lahira yake labarin sama da ƙasa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bai iya rubutu ba bai iya karatu ba to ta yaya waɗansu suka taimake shi a cikin wannan alƙur'ani wajen kawo shi a cikin kawun zakarun din nan suna kawo irinsu addas akwai wani mutumin ninuwa ba nasare wanda yake addinin nasara wanda ya zo makka a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama a shekarar hijira tana da shekara a aiko shi na da shekara goma ma'ana yana da shekara hamsin a duniya lokacin da babbansa abu talib da matarsa sayyida khadija suka tarasu a lokacin manzo Allah ya yi ittifaqin ya tafi ta'ifa ya zai nemi mutanen ta'ifa su taimake shi akan wannan addini tunda mutanen makka sun kishi ba su imani da shi ba Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tafi ta'ifa ya zauna a ta'ifa kusan wata guda yana neman mutanen ta'ifa su karbi wannan addini su yarda su bi shi su taimake shi akan wannan addini amma abin bakin ciki gare su zamansa na wata ɗayan nan bai samu ko mutum ɗaya ba haka ma filhasil a ƙarshe suka rinka jifan annabi sallallahu alaihi wasallama suna koransa a wannan gari na ba. to har daman ya je da bawansa zaidu harita wadda a wajen jifan shi yake tattare annabi sallallahu alaihi wasallama har suka jininta annabi sallallahu alaihi wasallama jini yana zuba a jikinsa mala'ika na iska da sauran duwatsu duka suka zo suna neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu izini akan a halaka waɗannan mutanen yace baya da bukata a gare su saboda shi ya zo ne rahama ga halittar Allah kuma ba su san shi ba ne shi ya sa suke mai haka ƙarshe da ma har yake musu addu'a Allahumma fir li qaumi fa innahum la ya'lamun cewa ya ubangiji ina so ka gafarta waɗannan mutane a bisa abin da suka mini saboda ba su sani ba Allah sallallahu alaihi wasallama har ake tambayar su yake cewa to ai idan su ba su imani ba tayo a cikin tsawonsa a samu masu imani to a nan lokacin ne da ya zo dawowa ya zo wata gona ta mutanen makka suka ga halin da annabi ke ciki da shi da bawansa zaidun muharisa sai suka ba da dabino a bawa annabi da to shi wadda aka bawa yaronsu na gonan shine wannan addas din to shine ya dauki dabinon ya zo ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama Allah da ya zo zai ci sai ce bismillah sai shi wannan Abbas din yake cewa a'a kai mutumin Makka me ya hada ka da fadin bismillah saboda mu mun san ku babu da annabi na ku san ina ka san wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai ba mutumin Makka bane yace ni ai mutumin kasar Ninuwa ne sai ce Allah sarki garin ɗan uwana a Yunusa ɗan mata sai ce ina ka san Yunusa ɗan mata mu ma labarinsa muke ji ba mu san shi ba sai ce ai annabin Allah ne ɗan uwana annabin Allah ne kamar yadda jama'a ke annabin Allah shi kenan nan ne shi Abbas din sai ya gane cewa a sai manzon Allah shine annabin ƙarshen zamani wanda daman shine dalilin zuwansa shi Addas yankin Makka don kakanninsu sun gaya musu cewa annabin ƙarshen zamani a Makka za a haife shi a nan zai taso to wannan shine dalilin da ya zo har suka kama shi su mutanen Makka suka mai da shi bawa to she yayi ta murna yayi ta farin ciki yana ta sumbantar jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan Addas din bayan ya imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya koma Makka yakan je ya ji karatun Qur'ani a wurin Annabi yana karban ayoyin Al-Qur'ani to shine mutanen Makka sai suke tunanin tunda shi ba nasare ne ba mutumin Makka ba to tayu irin su irin su su suke gaya wa Annabi labari na Al-Qur'ani suke karanta masa wani sabuwa na Al-Qur'ani to shine anan suke cewa wa anahu alaihi qaumun akharun ai wasu mutane ne daban suke taimakon annabi akan wannan alqur'ani ba shi ba ba shi kirkira amma na alqur'ani nan ba daga Allah yake ba wa'in su ne suke koya masa
وهي تملى عليهم وتوضع
فهي تملي عليه بكرة وعسيلا وقالوا هل ينسوا أن كافرين dangane da ƙiyayyarsu da annabi suna nuna wa ‘yan uwansu cewa kasu yi imani da annabi kasu yadda da shi suna cewa ai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na alƙur'ani asaunul awwalin wayansu hirarraki ne na labaruka na ƙarya kawai na mutanen farko wai su ne annabi ya rika tattaro labaran ya hada yi wannan alqur'ani masabirul awwalin wanda iktatabaha wanda ya nemi a rubuta masa wai ya samu aka rubuta masa aka tattara masa daga irin su addas din nan da sauran mutane su suka haɗu suka ringa masa wannan rubutu aka samu alƙur'ani fahiyya tulli alaihi bukuratan wa asila to kamar an tambaye su aka ta to ai kun san annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ta yaya ya nema aka rubuta masa wannan littafin ta yaya kuma har ya iya shi sai suka ce tumla alaihi wai ana masa shifta ne ai ana shifta masa ne tumla alaihi bukratan wa asila safe da yamma ana masa shiftan littafin har ya haddace wannan littafin din amma ba da Allah bane wasu labaran duka ne kawai da mutan farko aka tara saboda iya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam haka
إنه كان غفورا رحيما الحمد له الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما shi Allah bisa al'adarsa idan aka taba annabi to baya bari shi yake ba da ansa sabanin in an taba wani ko da annabin Allah ne idan muka duba irin su annabi Nuhu da annabi Salihu abubuwan da suka faru tsakaninsu da mutanensu idan an ce inni a naraka da fi balalin mubin kai wannan annabi muna ganin ka a cikin bata mabayyani to Allah ba zai ba da ansa ba sai zai cewa annabin ya ba da ansa sai sai kala ya qaumi laysa bi balalatu walakinni rasulun min rabbil alamin ya ku mutane na ni fa babu bata tare da ni ni abin da na zo muku da shi din nan ni annabi ne daga Allah sako ne na zo muku da shi daga ubangiji babu bata a tare da ni to amma idan annabi sallallahu alaihi wasallam ne kafirai suka ce masa kaza suka yi batanci to Allah da kansa shi yake ba da ansa idan sun ce innaka la majnun kai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna ganin akwai hauka a tare da kai sai Allah ya ce nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai dangane da ni'imar da Allah ya baka na annabta da manzanci da wannan littafi wallahi kai ba mahaukaci bane Allah ne zai bada idan an ce masa ainihin misali aka gaya masa wani abu misali ya sinar ƙura'an aka ce masa lasta mursalan kai ba manzan Allah bane sai Allah ce ya siyin wal ƙura'an hakim innaka da minal mursalin lalle ka ya rasulullah abinda kafaran nan suka faɗa ƙarya suke kana daga cikin manzannin Allah to anan ma idan muka duba sun faɗa cewa ana masa shitta wa'yansu ne ƙaunin asarun suke masa to Allah sai ya ce a'a قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض قل كجاية مسو إذا سنا سو سموا يزود ونا القرآن القرآن من دق حنوما يجي كتير مسو أنزله الذي يعلم السر الذي يعلم السر وديسن أبن ديكي قوي شيني أتكن سمي يسن أبن ديكي قوي أتكن قسي anzalahu shine ya saukar da wannan alqur'ani ba qawmun akarun bane Allah ne ya saukar da shi kuma abin da yake tabbatar da cewa wannan alqur'ani cewa daga Allah yake saboda ai su mutanen Makka sun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka aka haife shi tunda aka haife shi kuma bai taɓa fita garin makka ba sai da ya shekara hawan goma sha biyu nan ma ya yi yunkurin zai fita saboda lokacin bayan rasuwan kakansa abdulmuttalib abu talib baban sai na ali ya ɗauke shi ya nemi zai koya masa kasuwanci a wasu malaman tarihi sun ce yana shekara sha biyu lokacin aka je nan ne rahib bakira ya dawo da su wannan babban malami na addinin nasara wanda ya ga alamomi na siffar manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a dawo kar a tafi da shi saboda ɗan uwansu nasara da yahudu idan suka ganshi za su nemi kashe shi aka dawo bai sake fita ba sai da ya shekara ashirin da biyar nan ne sai da Khadija ta nemi a yi kasuwanci tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam ta biya shi saboda halin kirki da na halin aminci da ta gani na annabi sallallahu alaihi wasallama ta nemi a yi kasuwancin aka je aka yi kasuwancin aka dawo daga nan manzo Allah bai sake fita Makka ba har shekara arba'in Allah ya aiko shi to ai mutanen Makka sun san wannan a ina ya je karatu waye malaminsa ya koya masa karatun da zai zo ga wayansu da suke cewa tsawon atarun din nan waye koya masa kuma littafin ba labarin makka yake ba littafin yana labarin duniya gaba ɗaya ne ba ma duniya gaba ɗaya ba littafin yana labarin hallahira a lahiran ma bayan nan me zai faru duka alƙur'ani yana bayaninsa ya yi bayanin yadda aka halicci sama ya yi labarin yadda aka halicci ƙasa ya yi labarin yadda aka halicci ɗan adam ya yi labarin yadda dukkan rayuwa take alƙur'ani ya yi bayaninsa abin da ya shafi sama da ƙasa to idan dai littafin nan na alƙur'ani zai yi maganan sama ya yi maganan ƙasa ya yi maganan ɗan adam ya yi maganan mala'iku ya yi maganan kowa da komai a ina ne manzan Allah ya sa wannan ilmi kaga kenan daga nan za a gane wanda ya ba shi ilimin shine anzalahu alladhi ya'lamu sirra wanda anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard wanda ya san sirrin sama da ƙasa shi ya gaya masa shine waye shine Allah tabaraka wa ta'ala to wannan kadai ya isa ya tabbatar mana da cewa wannan alƙur'ani gaskiya ne daga Allah tabaraka wa ta'ala yake innahu shi wannan ubangiji kana ya tabbata gafuran mai gafara ne ga mu'minai rahiman ko mai jin kai ne gare su
لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وقالوا ما لهذا الرسول ياخذ الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل عليه ملك فيكون معه نذيرا نعم. وقالوا su waɗannan kafirai da suke kin annabi sallallahu alaihi wasallama da ƙaryata wannan alƙur'ani har yanzu inji Allah yake cewa sun faɗi sun ce ma li hadha rasul me ke ga wannan manzo inda ya manzo ne na Allah Allah ya koshi ya kulu ta'ama me yasa yake cin abinci inda ya manzon Allah ne aka zai ji koshi ba sai ya ci abinci ba in ji su waɗannan kafirai mali hafar rasul ya kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq kuma me yasa yake tafiya yana zuwa kasuwanni yana neman wasu abubuwa na biyan bukata laula unzila alaihi malakun me yasa ba za a saukar da mala'ika a gare shi ba fai kuna ma'ahu na zira shi mala'ikan ya zanto mai gargadi ga ainihin mutane in shi annabin Allah ne da gaskiya in ji kafirai suke fara wai ai sai a sauko da mala'ika idan duk inda annabi ya gifta sai a ce wannan fa manzon Allah ne mala'ikan ya ringa faɗa kai wannan fa manzon Allah ne wai me yasa Allah ba zai haka ba in dai da gaske shi annabin Allah ne me yasa kuma zai ji koshi ba sai ya ci abinci me yasa kuma yake zuwa kasuwa wannan duka tsarin kiyayya ce ga kafirai wajen manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam أو يلقي إليه كلب أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أو يلقي sallallahu alaihi wasallama har yanzu suke cewa aw yulqa ilayhi kanzun me yasa ba za a jefa wani taska daga sama a turo masa wani taska ta dukiya ba inda shi annabin Allah ne da gaske a turo masa ya zamto wannan taskar arzikin da yake da shi din ya hana shi zuwa kasuwa ko ya hana shi neman wani abu na rayuwa ya zama duk abun da yake so zai samu me yasa wai Allah ba zai masa haka ba in dai daga cikin shi annabin Allah ne ayyul qaidai kanzu nau takunu lahu jannatun ko kuma me yasa ba za a bashi wata gona ba ya zama yana da wani lambu wani gona wadda ita tana ɗauke da dukkan nau'in kayan amfanin gona wadda da zaren ya tashi a nan gonar dukkan bukatunsa za su biya kuma zai biya wa mutane bukatu in dai annabin Allah ne me yasa ba za a masa haka ba in dai da gaske shi annabin Allah ne azrun lahu jannatu ya ha wanda zai kasance yana ci daga wannan aljanna din wa qala zalimuna Allah ya ce kaga waɗannan azzaliman mutane kafiran makkan nan irin wannan abubuwa da suke cewa ma li hadha rasul ya kulu ta'am wa yamshi fil aswaq suna faɗan waɗannan maganganu da suke faɗa yace in tattabi'una illa rajulan masura suna cewa wadda suka yi imani da annabi din suna ce musu ai ba wani wanda kuke bi ba ba annabin Allah kuke bi ba kuna bin wani mutum ne kawai wanda yake maskuran wanda aka riga aka sihirce shi ya zama mai sihiri shi kawai kuke bi ba annabin Allah bane haka suke faɗa انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يهتدون يكون سبيلا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا Allah ya ce unzur ka duba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallama Allah yana faɗin wannan ne saboda ya bawa annabi hakuri dangane da irin waɗannan baƙaƙen maganganu da su kafiran Makka suke gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ka duba ka gani kaifa darabu lakal amsal ta ya suke irin buga irin waɗannan misalai gare ka su ce in kai annabin Allah ne ya kake cin abinci ya kake zuwa kasuwa ya me yasa ba za a ma wata taska daga sama ka zamo kayan kowa kuɗi ba me yasa ainihin ba za ka zama kana da wata gona ba a'a kai mai sihiri ne Allah ya ce ka duba irin waɗannan misalai da waɗannan kafirai suke bugawa gare ka ya rasulullah fadallu su waɗannan kafiran fa sun riga sun ɓace sun bar hanya ba sa tare da ainihin gaskiya sun bar hanya fala yastati'una sabila ba za su samu ikon wani tafarki zuwa ga shari'a ba muddin suna irin wannan hali da suke ciki kuma abun mamaki waɗannan abubuwa da kafiran makka suka gaya wa annabi suka masa gori a kai duka sai da abubuwan suka tabbata a wajen annabi ka ɗauki misali da suke cewa auyulka ilaihi kanzun me yasa ba za a bashi wata taska ta dukiya ba ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hatta duwatsun makka sun nemi su zama zinariya da azurfa a gare shi yace baya bukata to a lokacinsa kenan to yanzu ka duba abin da yake faruwa a yanzu a duk duniya ana faɗin cewa masallacin annabi yana daga wuri mai tsada a duniya saboda wurin da yake da gwalagwalai wadda ake kashe masa kuɗi wuri guda ɗaya a duk duniya babu irin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam taska bata zo ba sannan yanzu duk duniya ko ina ka je a duniya ana ɗaukan kuɗi a biya jirgi a biya hotel a zo makka wannan saboda wa ake yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam saboda a je a yi ibada a ziyarci manzan Allah ake yi to kaga kenan a yanzu a duniya ba inda ake zuwa a kashe kuɗi irin makka amma wa aka dalilin wane ne dalilin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga a sai kenan taskar tazo wurin da yake ibada ya fi kowane wuri tsada a duniya sannan babu garin da ake kai masa dukiya ake kashe kuɗi irinsa kowa ya tashi can zai tafi kowa ya tashi can zai tafi kaga ai taska ta hagu kanzun kenan sannan idan an yi maganan jannatu gona yanzu duk abin da ake nema na kayan marmari makka ba su da shi asalin shukawa amma in ka je makka sai ka ɗauka babu garin da yake da kayan marmari irin makka saboda duk abubuwa in ka je can za ka samu na marmari yana nan yana ciki kamar garin duka kaman gona ne kaga jannatun ta zo sannan kuma baya ga haka za ka samu cewa yanzu a duniya akwai musulmai masu yawa wadda suke da manyan gonakai a duniya da suke amfanin duniya gaba daya to da Allah dukkan musulmai da suke da mallakan gonakan nan asalin gonakan su na waye ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ne saboda annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim duk abun da ka mallaka kai musulmi to manzon Allah ya fi ka cancanta da abun da ka mallaka din na sani saboda idan ya ce ka kawo baka kawo ba ka yi fada da Allah to kaga dukkan abubuwa na arziki na gonakai na abubuwa duka da musulmi da suke da shi a duniya a yau duka kowa da za a ce manzan Allah ya karɓi kayan mamurna zai yi to kaga duka wannan Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tun suka bar suna suna abuna sannan kuma yanzu idan ka duba a makka wayannan duwatsun da suke makka yadda ake kwashe su ana samun zinariya a ƙasa kaga duka dukiya ne ta samu kuma duka albarkan waya ta samu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah sai duk abin da suka nema Allah ya yi wa annabi fiye da ma abin da suka nema inda za su zo yau a duniya su ga irin daular da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ita to a sai da za su ga a sai kaɗan ma suka roƙa daular da manzo Allah yake tare da ita ta fi abin da suke tsammani ko suke fada ko suke roƙo a wancan lokacin a su gani Allah kara annabi wasira
tabarakal ladhi in sha'a ja'ala khayran min dhalika jannatin tajri jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qutura tabarakal ladhi in sha'a ja'ala khayran min dhalika جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لكم قصورا الله تبارك وتعالى yake ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yace tabaraka mana arziki na alkhairi ya yawaita ya tsarkaka nan ga ubangiji allazi in sha'a wannan ubangijin da inda ya so ai ja'ala lak khairan zai sanya ma abun da ya alkhairi ya fi yawa min zalika daga abun da suka nema din nan ma in Allah ya ga dama zai baka fiye da wannan abun da suka faɗa din na yawan gonakai na yawan taska duka Allah zai ma a ya kawo ma jannatin ya kawo ma gonakai daga aljanna wadda ta min tati al'anhar wadda koramai suke gudana ƙarƙashin waɗannan gonakai din a nan zuriya in Allah ya ga dama zai baka su a nan duniya kuma ya ɗauko masu daga lahira in Allah ya ga dama zai yi amma mana ubangiji ba abin ya gagare shi ba ne su waɗannan kafirai suna waɗannan maganganu suna ganin kamar wani abu ne shi Allah tabaraka ta'ala kuma ya sani cewa ba komai ba ne shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a wata rana yana cikin jin yunwa sai yakan har sa dutse ya ɗaure cikinsa saboda yunwa sai sai da aisha radiyallahu anha wani lokaci tana kuka ta ce haɓa ya rasulallah kai da kake da ubangijin da yake da sama da ƙasa yake da komai amma ka ringa jin yunwa kana ɗaure cikinka ba za ka ce ciyar da kai ka ainihin ƙoshi ba sai yake ce mata lalle da zai nemi ubangijin sai ciyar da shi zai ciyar da shi shayar da shi to amma shi yana ya roƙi ubangiji ya zama cewa wani lokaci ya samu kansa cikin talauci da yunwa wani lokaci kuma ya samu kansa cikin ƙoshi saboda hakan zai zamto mafi godiyar bawa zai zama bawa mafi godiya ga ubangijinsa to shi yasa shi ya roƙa wa kansa ya rayu a cikin miskinai ya zama yana tare da yunwa din don hakan zai ƙara masa kaskanci nuna kaskanci ga ubangiji tabaraka wa ta'ala to wani lokaci kuma idan ni'imar ta zo za ta ƙara masa gode wa Allah tabaraka wa ta'ala har yake ga sai da Aisha yana cewa ku yi haƙuri ai akwai ƴan uwana annabawa da suka haɗu da matsi na rayuwa da wahala fiye da ma abin da na kasance a cikinsa ya ce ki duba annabi nuhu ya zauna cikin mutanensa shekara dubu ba hamsin walakadar sanna nuha ne da ƙaumihi falabisa fihimu alfa sanatin illa hamsina aman فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فعجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين ya zauna cikin mutanensa shekara dubu ba hamsin yana kiransu a matsayin manzan Allah amma haka zai ta kiransu menene cewa qaumi laylan wa nahara falan yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا cewa ya kira su dare da rana su zo su imani har su zamto suna toshe kunnuwansu kar su ji abin da zai faɗa ƙarshe ma su dake shi su dake shi su dake shi har su yi tsammanin ya mutu su jefar da shi har sai sanyin asuba ta bugo shi ya farfado ya ci gaba da wa'azi haka yayi shekara dubu ba hamsin amma bai samu wayansu mutane na azu a gani wanda suka imani da shi ba haka ya rayu sha wahala haka manzo Allah yake ga sai da Aisha ga irin halin da ƴan uwansa annabawa suka sha wanda shi bai ma sha irin wannan wahalar ba ga annabi Ibrahim irin fama da yayi da namaruzu wanda aka je aka yi kusan watanni ana tara itatuwan da za a kona annabi Ibrahim har ta kai ga tsoffi mata za su yi kaɗi na auduga su kai kasuwa su sayar su ce ga gudumawansu na itacen ƙona annabi ibrahim an yi wannan an aka zo aka yi wutar aka jefa shi a ciki wanda allah yake cewa ƙulna naru ko ne bardan wa salaman ala ibrahim yake gaya mata ga irin ɗan uwansa annabi musa irin wahala da ya sha a wajen fir'aunu da shi da annabi harun sun sha fama har lokacin da Allah ya tsaga musu kogi suka shiga cikin kogi Allah ya halaka fir'auna shi ma ya sha fama to haka dai abubuwan su annabi isa ga irin wahalhalu da ya sha tsakaninsa da yahudawa wadda har ya bar duniya ko ɗakin kwana bai da shi amma daga ƙarshe suka nemi su halaka shi Allah tabaraka ta'ala ya ɗauke shi to wannan duka yana nuna mana su annabawa ba sun zo su shantake a duniya su sha ni'ima ba ne sun zo ne su koya mana darasi na rayuwa yadda za mu koma zuwa ga Allah tabaraka ta'ala mu sani cewa in wahala ta zo daga Allah ne in daɗi ya zo daga Allah ne shi yasa shehu yake cewa idza kanat al-aqdaru min malikil mulki fasiyana indi ma yasurru wa ma yuki idan dai dukkan kaddarori na ubangiji komai mun yadda daga Allah ne yake cewa in dai komi na mai daɗi ne ko marar daɗi in mun tabbatar daga Allah ne to ai da zai faranta wa mutum rai da da zai bakanta masa rai duka abin daidai ne duk ɗaya ne saboda da inda ya zo ɗin buɗe ya zo daga Allah ta baraka ta'ala kuma shi Allah yana sane da halin da kowane bawa yake ciki wannan su ne darusa da al'ummar musulmi ya kamata mu koya mu gane cewa ita ni'ima da kuma jarrabawa ɗan adam bai rabuwa da irin wannan nan damar ni'ima kuma a koko jarrabawa takan zo ta hanyar daɗi takan zo kuma ta hanyar wahala ɗin to su annabawa daman tun da suna da kusanci da Allah suna tare da jarrabawa fiye da kowa Mhm.
بل كذبوا بالساعة وآتنا لمن كذب بالساعة سعيرا بل كذبوا بالساعة وآتنا لمن كذب بالساعة صغيرا Allah ya ci gaba da gaya mana halin waɗannan kafirai ga fa abubuwan da suka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama na ba su yadda da annabcinsa ba Allah ya ce bal bari ma bayan waɗannan abubuwan da suka yi duka kazzabu bisa'a sun ƙaryata tashin alƙiyama ma sun ce ba za a yi tashin alƙiyama ba kazzabu bisa'a Allah ya ce wa'atadna liman kazzabu bisa'a sa'ira wa'atadna sa'iran haƙiƙa mun tanadi wuta wacce take mai huruwa mai tsananin huruwa liman kazzaba bisati ga wanda ya kare ta tashin alƙiyama mun tanadar masa wannan wuta din إذا أرادهم من مكان بعيد سمعوا لها تبيدا ونفيرا أرادهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وزفيرا Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya mana yace idza ra'adhum idan ita wannan wuta ta sa'ir mai mai huruwan nan idza ra'adhum idan ta ga ma'abutan shiganta ta ga waɗannan kafirai da suke ƙaryata tashin alkiyama din nan ta gansu min makarin ba'idin daga wuri wanda yake manesaci daga nesa nan yana gaya mana cewa ita wutar jahannama saboda tsananin kunanta da ƙarfinta takan kwakulo ma'abotanta ma daga nesa ba kusa ba shi yasa nan yace min makarin ba'idin duk in ta hango su ta kallo su su wannan yan wuta din daga wuri wanda yake manesaci to sami'u laha taghayyuzan wa zafira za su ji su waɗannan ma'abota shiga wuta kafirai din nan za su ji waɗan- wannan tafarfasan wutar ainihin wazafiran da rurinta za su ji daga nesa tana neman abincinta za ta kama haka wannan wutar take Allah ya kiyaye mu فإذا ألقوا منها مكانا ضيقا idza ulqu مقرنين دعوا هنالك ثبورا
minha makanan dayyikan muqarranina da'aw hunalika thubura Allah yake cewa wa idza ulqu minha idan aka jefa su kafirai minha daga cikin wannan wutan makanan dayyikan a wuri wanda yake kuntatacce to muqarranina zaka gansu alhali daurarru an daure su an hada hannuwansu da ainihin ah, wuyayensu an ɗaɗɗaure wannan hannayen saboda shiga wutan ma ba har kawai za a jefa su cikin wuta ba sai an kama su an tattamke su an ɗaure su sannan a jefa su a cikin wannan wutan to idan suka samu kansu a cikin wannan lokaci ɗin da an hunalika figura sai ka ji suna kira a wancaninka lokaci suna kira wa kansu halaka su da kansu za su ce sun halaka da an hunalika figura لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا idan aka je ba suna cewa sun halaka sun lalace sai a gaya musu a cikin wutan mala'iku za su gaya musu su ce la tad'u thuburan wa la tad'u yawma thuburan wahidan a yau kam ra da kuka zo kuka shiga wannan wutan to kada ku kira wa kanku halaka guda daya kamar ku ce kun halaka iya halaka guda ɗaya a'a la tad'u yawma suburan wahidan wa suburan kasira ku kira wa kanku ainihin halaka mai yawa yau halakar da yawa ba guda ɗaya bace
قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا
ولا ذلك خير نم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا الله تبارك وتعالى yace kun ka gaya musu su waɗannan kafirai da dukkan mutanen duniya gaba daya ka ce musu azalika khayr azalika khairun yanzu wannan shine mafi alheri a gare su na alƙawarin a musu azaba a sa su a cikin wuta ga irin halin yadda wutar take wannan shi ya fi musu alheri a zalin khair am jannatul khuldi ko kuma abin da ya fi musu alheri shine aljanna ta dawwama allati wa'ida almuttaqun wanda aka yi wa mutanen wato masu tsoron Allah alkawari shine wanda duk ya ji tsoron Allah yana cikin aljanna tilkal jannatu allati wa'ida almuttaqun fiha anharun ko ita aljanna daman Allah yayi alkawarinta ga masu tsoron Allah to shin wannan aljanna da Allah ya alkawari ga masu tsoron Allah shi ya fi wa waɗannan kafirai su ji tsoron Allah su tafi aljannan ko kuma wannan harkar wutar shi ya fi musu ma'ana dai aljannan ita ta fi musu jannatul kullati widal muttaqun kana lahum jazaan wa masira kana ta kasance lahum a gare su fi ilmihi ta'ala cikin sanin Allah tabaraka ta'ala jaza'an wata sakayya ce wa masiran kuma makoma ne mai kyau ita aljanna idan an same ta Allah ba mu lahum fiha ma yasha'una khalidin kana ala rabbika wa'dan maqbula fiha ma yasha'una khalidina kana zalika ala kana ala rabbika wa'dan mas'ula ita wannan aljanna fa da Allah ya yi alƙawari wa masu tsoron Allah ɗin nan Allah ya ce lahum fiha ma ya sha'un ma ya sha'una duk abin da ma'abota aljanna suke so a cikin aljanna lahum ya tabbata gare su ma'ana duk abin da kake so za ka samu a cikin aljanna lahum ma ya sha'una kanan lahum jaza'an kalidina kuma masu dawwama ne a cikin aljanna ɗin nan to waɗannan abubuwa guda biyu su ne aljanna ne ya zama duk abun da kake so za ka samu lahun fiya ma ya sha'una sannan kuma kalidina za a dawwama shi ɗan adam duk ni'imar da ya samu abin da yake tsoro wata rana za ta gushe to idan ya tuna cewa za ta gushe to sai daɗin sai ya rabu to shi yasa yawanci Allah in yayi maganan aljanna sai ce za a dawoma saboda dan adam ya samu peace of mind ya samu nutsuwa naman duk dadin da mutum yake ji in ya tuna zai mutu shikenan dadin sai ya kare ko kuma yana da dukiya in ya tuna cewa zai iya talaucewa sai a ji abin ya kwanta to shi yasa Allah in yayi maganan aljanna sai ya kawo abun da kake so da kuma abun zai dade zai dawwama shi yasa aljanna take da dadi lahum fiha ma yasha'una a cikin aljanna akwai abun da suke so duk abun da suke so akwai a ciki sannan kuma khalidina kuma za su dawama a cikin aljanna kana ala rabbika wa'dun mas'ula wannan ita aljanna alƙawarin da Allah ya yi nan na aljanna wato alƙawari ne wanda yake mas'ulan abun tambaya ma'ana Allah in yayi alƙawari to za a samu sai dai in kai ne baka cika alƙawari ba shi yasa zaka ji kullum muna cewa rabbana atina ma wa'attana ya ubangijinmu ka ba mu abun da ka mana alƙawari saboda an san zai bayar in dai ka cika alƙawari to zai bayar rabbana atina ma wa'attana ala rusulika wala tuzina yawmal qiyamati ko kuma ka ji mala'iku suna cewa rabbana wa'adfilhum jannatin jannati adnin lati wa'attahum ya ubangiji ka shigar da bayinka a cikin waɗannan aljannatai na dawwama wadda ka musu alkawari ku shi Allah zai cika alkawari shi kowa cika alkawari kana ala rabbika wa'adan mas'ula wa yawma nahshuruhum jami'an wa yawma nahshuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fa yaqulu antum fa yaqulu antum adlaltum ibadina أولئكهم ضل السبيل ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء يمهم ضل السبيل الله تبارك وتعالى yake gaya mana dangane da su waɗannan kafirai wadda suke bauta wani Allah ya ce wa yau mana shuruhun ka tuna ranar da za mu tashe su su waɗannan kafirai wa ma ya'buduna min dunillahi da abin da suke bautawa koma bayan Allah na mala'iku akwai wanda suke bauta mala'iku ko kuma wanda suka bauta annabi Isa alaihi salatu wassalam ko wanda suka bauta su Uzairu ko wanda suka bauta aljanu ko wanda suka bauta gumaka to Allah ya ce za mu tashe su ran tashin kiyama su wanda suka bauta waɗannan abubuwa din fa yaqulu sai shi ubangiji ya ce wa wadda aka bauta wa din ya ce musu antum adlaltum ibadi haula yanzu ku ne kuka batar da waɗannan bayina suka bar ni ba su bauta mini ba suka bauta muku Allah zai tambayi wadda aka bauta wa din kamar annabi isa za a ce masa an ta ƙulta linnasi ta khizuni wa ummi ilahaini min dunillah kai ne yanzu isa ka ce an ta menene wato kai ne kace a rike ka abun bauta da kai da mahaifiyarka koma bayan Allah sai Allah ya tambaye shi amma kuma ba shi yace a bauta masa ba su suka bauta masa amma duk da haka sai yace in kuntu kuntuhu faqad alimta ya ubangiji in ni ne nace su bauta mini ya ubangiji ka sani zai ladabi a hadara Allah to shine Allah ya riga ya san cewa annabi Isa bai ce a bauta masa ba bai ce a bauta mahaifiyarsa ba su suka bauta masa to duk sai Allah ya tambaya waɗannan su ma mala'iku sai an tambaye su a ce ku kuka ce a bauta muku sai su ce subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakiza min dunika min awliya su ma mala'iku sai sun faɗa duk wanda aka bauta musu sai sun nemi kubuta har su gumakan ma har su shaidan duka ya ce ma ana bi musrikun wa ma antum bi musriki kan ku kawo ƙara na a wajen Allah ni ma ba zan kawo ƙaran ku ba yau kan kowa ya ta kansa to duka wannan sai an yi shi Allah zai ce antum adlaltum ibadi haula am hum dallu sabil ko kuma su waɗannan wanda suka bauta muku su ne suka bace suka bar hanya ba su bi daidai ba to duka wannan sai ubangiji yayi wannan قالوا قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى nasu zikira wa kanu qauman bura to su wanda aka bauta wa din mutanen kirki wanda ba da umurnin su ba sai su ce su mala'iku kenan da sauran su uzairu su annabi isa din sai su ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji gabarin abin da bai cancanta gare ka ma kana yan bagilana ai bai kamaci bai kamata gare mu ba an nattakhidha min dunika min awliya muriki wa'insunka muriki waninka ainihin masoya ma'ana abun bauta ko abun wani abun nan walakin mattatahu sai dai ya ubangiji abun da ya faru su bayin da suka yi bautan kajiyar da su daɗi ne wa ba'ahum da iyayensu gabanin ainihin an ba su tsawon rai an ba su arziki da yawa an shimfiɗa musu tsawon rai da arziki din sai suka kafurce ubangiji suka butulce masa bisa wannan ni'ima da ya musu sai suka gwagwautawa wani Allah hatta na su zikira har suka mance da ainihin wa'azuzzuka da ake musu na wannan alkur'ani suka manta da imani wa kanu suka sance kauman mutane ne buran halakakku shine abin da ya faru da su suka kafircewa ainihin ubangiji tabaraka wa ta'ala to alhamdulillah hamzanan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah shi gafarta mana Allah samu daga cikin wanda za a yanta a cikin wannan wata alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ƙara zaunar da kasar mu lafiya marasa lafiya mu Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ƙara musu kowa kan sana'arsa Allah ya karbe shi ya taimake shi a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق الخاتم لما سبق الناس الحمد لله والهادي الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله